أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تدعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوهم بعد إيمانكم كافرين وكيف تغفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم a muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana ta alhamis wato 26 ga watan ramadan a 27 ko 27 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam a kafin mu ci gaba insha Allah za mu karanta wasu daga cikin tambayoyi da aka aiko mai tambaya ta farko yana tambaya a yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu balan da fatan sha ruwa lafiya yake cewa tambayarsa kamar haka ni ne na mafarki wando na sai ya ɓaci amma bai taɓa rigata ba na cire wando na yi wanka na mai da rigar na yi sallah ya matsayin sallah na yake sallar ka ta yi ko da wandon ne ma in ka wanke iya inda ya ɓaci kai sallah da wandon wandon ya yi ba sai ka wanke wandon duka ba saboda ka ba abin da ya samu rigar ka ma'ana ba abin da ya same ta balle kuma wani abu ya samu sallarka Allahu alam tambayar ta ta gaba yana cewa ni ne Allah ya jarabe ni da son wata yarinya amma ita ba ta so na sam wani addu'a zan yi don na cire son ta zuciyata malam sannan ka taya ni addu'a kai da masu sauraro Allah ya sa ta fita daga zuciyata malam Allah ya ƙara ma wato tsawon kwana mai albarka amin cikin alheri tare da kai eh to wannan a gaskiya ka yi aikin hankali duk lokacin da kake neman mace da aure yarinya inda ta ce ba ta son ka to ka haƙura tun wuri yafi kar ma ka yaudari kanka da cewa a za ka yi addu'o'in jawo hankalinta in dai ta ce ba ta so tun day one tun ran farko ta ce ba ta so ka haƙura kawai shine mafi sauƙi ka gaskiya wannan kayan aikin hankali da kace wace addu'a za ka yi Allah ya fitar ma da ita a ranka gaskiya ne to addu'an da mutum zai rike Allah ya fitar masa da ita musamman shi Allah ya fitar masa da ita a ransa shine ya yawaita karanta wato suran nan ta inna a'dayna kal kausara inda yana yawan karantawa yana hadawa da istighfari to da alfarma annabi Allah zai cire masa ita a ransa zai huta da wahalan sun ta insha Allah Allah ya zaba masa kuma ta gari Allah ba shi wacce za ta zama masa alheri mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum a da fatan an sha ruwa lafiya ya ce ni ne ina yin wazifa jam'i ni ah, ko ni kadai amma ban karba ba malam wasu suka ce hakan bai yi ba menene gaskiyar magana a baya mun yi magana irin wannan ko duk wanda yake so ya yi wazifa sai ya je an bashi izini sai an masa talqini kamar yadda muka karanta talqini tun a zamanin manzon Allah saboda haka mutum ba zai yi wazifa ba a bashi izini ba amma in yayi yana da lada amma dai baya cikin waɗanda aka yi wa izini saboda haka ya je ya karbi izini ya zamanto cikakken wanda yake batijja ne shine abin da ya kamata ya yi amma idan yana yi masoyi ne na tijjaniya zai samu ladan istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah amma tunda bai da izini baya cikin almajirin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu misalin abun kamar a ce mutum ya je jami'a kawai sai ya rika shiga aji in za a yi test a yi da shi in za a yi jarabawa a yi da shi a yi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ka tsaye da shi kuma shekara hudu an gama kowa ya gama ya zo zai karbi rizal ka zo karbar rizal ba baka admission ba lokacin da zaka shiga ko saboda ka ba san da kai a makaranta ba kuma ba mamaki ma lokacin da kake shiga aji ajin kai kake taimaka musu wajen tutorial ko ka saboda ka iya abu sai kowa ya karbi rizal kai ba za ka samu rizal ba saboda baka da izinin shigowa amma ka iya karatun aiko to haka wanda bai da izinin dariƙa haka yake saboda ka sai ai kokari a karba din yafi kuma abu ne muhimmin dariƙa din hanya ce ta tsira hanya ce ta samun wato wato guzurin tafiya lahira Allah ya samu dace mai tambaya na gaba yake cewa Allah kara karama da kaunar shugaba Annabi Muhammadu malam ban da lafiya shekaru uku a taimaka min da addu'a da ma sauran mara lafiya duk Allah ya ba mu lafiya Usman daga Yola to Allah baka lafiya alfarman Annabi kuma a yawaita rubuta ayoyin ayatu shifa din na Qur'ani ana wankewa da ruwan ruwan kogi da alfarma annabi Allah zai sassauta rashin lafiya ayatu shifa duk wanda yake ji ya samu wanda yake kusa da shi ma da cin qur'ani ya ce da Allah yana neman ayoyin ayatu shifa akwai wa yashfi sudura qaumin mu'minin akwai ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri akwai qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa akwai wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin akwai wa iza maritu fa huwa yashfin akwai qul hiya lil ladina amanu hudan wa shifa waɗannan ayoyi idan mutum yana yawan rubutawa ana wankewa da ruwan kogi in Allah yadda Allah zai bashi lafiya da alfarma annabi Allah baka lafiya dukkan marasa lafiya Allah ba su lafiya alfarma manzo Allah sannan mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga tambaya kamar haka me hukuncin wanda yake karatun Qur'ani bakinsa baya motsi Allah ya ƙara ma soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kai yanzu so kake a ce bai yi ba ko ko to karatunsa yayi karatunsa yayi da fatan an sha ruwa lafiya mutum ne yana kasuwanci amma wani lokaci aka tambaye shi kaya idan babu a wajensa sai ya je ya ɗauko ya ɗaura wani abu a kai ya ci haramun ba su ‘yan kasuwa ba ta zuwa faɗa kuma wallah za mu faɗa za mu faɗa mutum ya zo neman kaya a wurinka ba ka da shi ka tsaye da shi ka je shagon wani ka karɓo a naira ɗari biyu ka ce mar ɗari biyu da hamsin ne hanya mafi sauƙi ka je ka sayo da kuɗinka babu laifi ka je ka sayo kasuwa kai amma ka karɓo sai ka sayar ka mayar masa wannan haramun ne yana cikin riba ba shi ake cewa maujin ba kowa shi ne mojin ba ina zaman shi ne mojin ai eh yan sambo kun bata sambo suna so ba ai amma idan mutum ya zo nema kuma abin da ya sa su yan kasuwa wayo ne da su wai yanzu tunaninsa idan ya sayo da kudinsa ba mamaki ya kawo mara ya ki saya da haka ba zai saya ba sai ya je ya karbo to in dai ka karbo sayar mara yadda ka karbo ita ce maganar gaskiya ka sayar masa yadda ka karɓo in ya baka kuɗi ka mayar wa mai kuɗi kuɗinsa shi kenan ai kasuwa ce ana yi ai shi ma wata ranar zai karɓa ya sayar ma ai kaman kaman ka taimaki ɗan uwanka ne a kasuwa ka sayar masa da kayansa to me bakin cikin gaji amma in dai ka karɓo ka ƙara kuɗi to ka yi laifi Allah sauwaƙe kuma ana yi to mutane suke yi kansu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kuma mutane in suka ruru akan abu ba za a zo a faɗa kuma sai an faɗa yanzu wannan magana ce ta zama sab- sabon labari yanzu sai an kaiwa malamai kusan 20 tambayar nan yanzu saboda ai kokari a ga mene ina ina matsala take an dinga yawo da ita kenan saukin ma Ramadan ya kare balle ka tura wajen tafsiri sai dai ka bari sai bari amma bai halatta ba a ji da kyau Allah sauwaje kuma an saba ana yi sosai mai tambaya na gaba yana cewa me hukuncin mai yin zina a uzubillahi da tinkiya da akuya da saniya sannan idan ya daina akwai wani azaba a gare shi da mai yin zina da dabba da mai yin zina da mutum duk zina ne saboda haka in ya tuba kuma Allah ya haife ko da mutum ne balle da dabba wannan kuma masifar ta yi yawa wataƙila an ce mana zai yi kuɗi ko to ya gama in Allah bai sa shi cikin masu kuɗi ba ya yi wa Allah laifi kuma ba zai samu sisi ba Allah ya sauwaƙe da fatan an sha ruwa lafiya ya ce malam tambaya ta ita ce na ya ce tambaya ta ita ce ina son shiga tijjaniya amma inda nake ba muƙaddami Allah ya ƙara soyayyar annabi da shehu tijjani da shehu ibrahim amin eh to ba zai hana ka shiga wazifa ba ka nemi garin da ya fi kusa da kai ka je ka samu mukaddami ka karbi dariƙa a wajensa idan ka karbi dariƙa ya ma bayani dalla dalla ya baka a rubuce komi dalla dalla ka koma garin ku kai ta yi kai ɗaya in ka samu abokin jam'i ko yaro karami ne in ka ga kaninka ne ko ɗanka ne ko ya bar kuna yi tare ran da ka fita kuma ka je ka wani wuri ka samu jam'i ka shiga jam'i ka yi kar ka fasa karba saboda babu mukaddami a wajen ku sai ka je ka wajen mukaddami na garin da yake kusa da garin ku ka karbo wazifar ka zo ka yi ta yi daga nan kuma in Allah ya karfafe ka ka zama mukaddami a garin ku haka ake yi Allah sa mu dace domin aikin alheri ne karka ce zaka jira har abun ya dau lokaci ba karba ba tambayar ta gaba yana cewa da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya kara soyayyar ma'aiki malam a ina ina addu'a amma shiru a faɗa min wani abu da zan yi saboda a saboda manzan Allah ita addu'ar da kake yi ni shirin a wajenka ne ka ci gaba da yi kawai kar ka tsaya in Allah da za a samu abin da ke bukata ba a so mutum ya yi addu'a ya ce nayi nayi nayi shiru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal manzan Allah ya ce Allah zai karbi addu'an ɗayan ku muddin bai gaggawa ba sabai suka ce menene gaggawa ya ƙuru ƙadda autu falam yustajab li yace na roƙa na roƙa shiru ba a amsa mun ba wannan shine gaggawa daga ba a son gaggawa ka ci gaba da addu'ar kar ka yi gaggawa domin shi roƙon Allah dama haka ya gada ka jira lokacin da Allah ya shirya sai baka malam me hukuncin wanda yara suna sallah a sahu sai ya rika mai da su baya yayi daidai yayi daidai idan aka zo sahu musamman sahun gaba aka ga yara ƙanana mara budda ne a mai da su baya kuma ma ƙaramin yaro kan wanda yana iya fitsari a masallaci bai halatta je da shi masallaci ba wasu suna ganin kamar burgewa ne ka ɗauko yaro ɗan shekara shida bakwai wannan ba koya masa zuwa masallaci bane manzon Allah ya hana kuma annabin shi yayi bayani akan masallaci jannibu sibyanakum masajida ku ne santa masallatan ku da ƙananan yara da haka ba a zuwa da ƙananan yara sannan yaro in bai wuce shekara goma sha ɗaya sha biyu yana sahun gaba ga babba wanda ya bi shi a mai da shi baya babban ya shigo a nuna mar muhimmancin babba kuma a nuna mar sallah tana da buƙatar manya a gaba yanzu idan liman sallarsa ta ɓaci yaro ɗan shekara tara yana sahun gaba kamo shi zai ja shi ya yi muku limanci so da kai koma baya daidai ne wanda yake mai da su ya yi ƙoƙari mai tambaya ta gaba yana tambaya yake cewa assalamu alaikum a daga yola misali ina da mata biyu uwar gida suka haɗa kai da yaranta ba su jin magana na in rabu da su ba ko amana in rabu da su ban yi laifi ba ina tsamman haka yake ne ba yake ne ba to ni yake tambaya shayi ba ni ne luwalinsa ba kuma dattawa sun ce duk wanda ka je na shawarar sakin matansa ƙarya yake bai niyan sake ta bane kuma ba wanda zaka ba shawara zaka sake mata ya ce ma sake ta in ya san me yake yi fa dan idan ya baka shawara ka sake kaje ka ji babu sakin to daga ranar ya dawo makiyinka ka dawo makiyinsa wanda baya kaurata da matata saboda haka ba a cewa je ka sake haka kawai yanzu ina nan ban san ka ba ban san inda kake ba ban san matar ka ba matar ka tana jina ta ce wani wani dan iskan malami a numan shi ya sake mu aure ko ba haka bane ba ruwana saboda haka ba a sakewa kai ka auro tana hannunka shi ne wani dattijo kullum ɗansa ya zai ce ba shi zai sake mata ya ce a'a haƙuri yake yi mu ma haƙuri muka yi kullum in ya zai ce mara a'a kai haƙuri mu ma haƙuri muke yi rannan sai ya zai ce masa ni ba na sake ta sai ya ce ashe kai hankali to ana shawara ne saboda haka malam ka rike matarka balle ma ta haifa ma 'ya'ya ina za ka kai ta to ai bai dace ba dan me ta haɗa kai da 'ya'yan laifinka ne baka iya monitorin gidan ba ne tafi ƙarfinka ka dawo ka sake setawa sai ka jawo ta ka jawo 'ya'yan amma in ka saki uwar gida wanda ta haifa ma 'ya'ya Allah gidanka ya samu matsala duk wanda ya garaje in dai ba kaddara ta kai kaddara ba kare kuskura matan da ta haifa mar 'ya'ya ya rabu da ita zai jawo gidansa matsala Allah Allah ma zai kishin ta yi ta gama ma wahala ta haifa ma 'ya'ya shikenan ka sallame ta in ba dai ya zama dole ba in ya zama dole kuma babu yadda aka iya tsoraka malam na yola don bai rubuta sunansa ba ni ne daga yola to ni daga numan ina baka shawari ka haƙura ka rike matarka da 'ya'yanka Allah ya daidaita tsakaninku ka kokari ka daidaita 'ya'yanka da matanka su zamanto sun dunkule waje da Allah ta guda ce bai tambaya na gaba yana tambaya ke cewa assalamu alaikum oke to assalamu alhamdulillah za mu tsaya nan mun amsa abin da za a iya insha Allah wancan tambayan fa to to o kudin marayu ne to wani ya kawo kudin marayu amma fa ima maraya ne yanzu ne aka bawa ne ko kuma asusu aka bawa to asusu aka bawa ko to shi kenan tun da ba ne aka bawa ga kayan ku kurje to bismillahir rahmanir rahim za mu tashi akan aya ta wato ɗari daidai a cikin suratu ali imran ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tuɗi'u fariƙan minan ladina utul kitaba idan kun biye wa wata jama'a cikin waɗanda aka ba ma littafi su ne yahudawa yaruddukum ba da imanikum za su juyar da ku ku bar imanin da kuka riga kuka karɓa ba da imanikum bayan imanikum kafirin kuma daga nan ku zamanto kafirai wannan aya dalilin saukanta da wannan aya da sauran ayoyin da za mu karanta aya biyu zuwa uku na gaba ayoyin sun sauka ne akan manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabilu guda biyu da Ausu da Khazraj Ausu da Khazraj kabilu ne guda biyu wanda suke rayuwa a Madina kabilu ne waɗanda ƴan uwan juna ne ƴaƴan wa da gani ne amma sai zuriyar ta yi faɗi sai aka samu matsala na gaba ya shiga tsakaninsu to kawai sai aka ci gaba da yaƙi idan mutumin ausu ya haɗu da na khazarat kawai sai ya kashe shi in ya fi ƙarfinsa in kuma na khazarat ne ya fi ƙarfinsa shi kuma sai ya kashe shi shi ma haka aka riƙa yi sai da aka yi shekara ɗari da ashirin ana yi ana kawai kashe kashe ake a madina to ana cikin wannan hali sai ga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina sai ga annabi ya iso eh ka san shi kuma likita ne kin ki baraka ba annabi yana zuwa kawai sai aka manta da gaba shekara 120 annabi ya zo cikin shekara biyar an manta ana gaba sai annabi ya hada su waje dai kamar yadda zamu samu a sauran ayoyi annabi ya hada su a wuri daya suka zama to ƴan uwan juna to ita wannan aya da muka karanta a yanzu dalilin saukanta akwai wani bayauri ana kiransa wato Shas ibn Qais al-Yahudi shi wannan shas ibn qais al-yahudiyu ya zo wata ran wucewa sai ya ga dan ausu da dan kazrat suna zaune suna ta taɗi sai bakin ciki ya kama shi shi waɗanda suke gaba da juna haka kawai rana tsaka wani mutum kawai ya zo ya haɗa su lokaci ɗaya abun sai ya ɗaga mar hankali ka san maki abun da yake damun maki haɗuwan kai maki ba abun da yake damunsa kamar ya ga wanda baya kauna ya haɗa kai da ɗan uwansa to yahudawa kuma ba abin da yake damu su kamar haɗin kan musulmi shi yasa kullum kokarin su ya za su ƙara raba kan musulmi to da ya gansu a zaune suna taɗi abun sai ya ɗaga mar hankali sai ce shi ko sai ya yi kokari ya dawo da waccan tsohuwar gaba ya je ya zugo wani cikin yahudawa ya ce ina so da Allah ka je ka ka zauna da su ka tuna musu tsohuwar gaba hatta waƙe-waƙen da aka yi a da a baya aka yi ta zagin juna kawai ka yi ta waƙen a gabansu ba sai ka ce musu komai ba ka yi ta waƙen ka yi ta waƙen ka yi ta waƙen kawai shi kuma sai ya zo da ya zo kawai sai ya yi ta kawo musu tsohuwar gaba maganar labarin tsohuwar gaba ya yi ta tuna musu ya yi ta tuna musu ya yi ta tuna musu shi kenan sai ya taso da waɗannan waƙe da ake yi a baya na gaban da ke tsakaninsu kawai abun sai ya taɓa su kawai sai suka fara faɗa tsakaninsu sai suka ci gaba da faɗa har ma aka samu kashe-kashe a wannan lokacin an fara kenan sai aka je aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana jin labari annabi ya taho da gaggawa da sauran sahabbansa ya yi musu magana yake ce musu atadda'una aljahiliya wa ana bayna azhurikum ba'da iz akramakum Allahu bil islami wa qada bihi ankum amra jahiliya wa allafa bainakum manzo Allah ya ce a'a yanzu za ku dawo abun da ku dawo da abun da da kuke yi bayan Allah ta ba kuma gashi ina tare da ku ni annabi abun da kuka daina kuma yanzu ku dawo kuna yi bayan Allah ya riga ya karrama ku ya ba ku musulunci duk wani abu na jahiliya Allah ya ɗauke bayan Allah ya ɗauke muku dukkan wani abu na jahiliya sannan bayan Allah ya haɗa kanku to sai suka ajiye makamansu suka tuba suka dawo kamar da daga nan ba sake samun gaba ba to waɗannan mutane na Madina Allah ya saka musu da alkhairi sun taimaki musulunci kwarai da gaske waɗannan ayoyin duka akan su suke magana shi ya sa manzo Allah ya musu laƙabi da ansaru ma'anan ansaru masu taimako sun taimaki manzan Allah a zahiri amma kansu suka taimaka sannan sun taimaki musulunci kuma su mutanen madina sun fara musulunta ne tun kafin manzan Allah ya dawo madina manzan Allah kamar yadda ya saba yakan je idan an zo aikin haji tunda mun karanta nan a baya cewa ana zuwa aikin haji tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to idan an je aikin haji duk wani sako da ake so a isar a duniya tunda kowa ya zo anan kowa zai zo ya rika bada sakon sa to manzon Allah yakan bi kabilun Larabawa yana ce musu ya ku mutane gani na zo ni annabin Allah ne ku zo ku bi Allah ku bauta wa Allah ku yadda ni manzon Allah ne to manzon Allah yakan bi ƙabiru yana faɗa har ya biyo tarar da mutanen madina yana tarar da mutanen madina ya ce musu to Allah ne ya aiko ni ku bi Allah ku kadaita Allah ku zo ku bi ni manzan Allah ne annabi yana musu tayi a tayin farko mutum goma sha biyu suka musulunta sha biyu abin da kuke to dozin to in ka ji ana wani maganar dozin dozin dozin to a zamanin annabi shi ma aka fara ba komai za a ce dozin ba a bani dozin ɗaya to daga zamanin annabi aka fara daga babu wani ilimin da zaka zo ka gwada mana an fara tintini dozin ɗinka na boko tsohon labari ba na cewa dozin ba ko ba fara to ga inda aka fara dozin sahabban manzan Allah na Madina dozin cif cif aka fara dan sirrin dozin ne ma yasa kuke dozin yanzu a duniya suka musulunta bayan sun musulunta sun koma annabi ya ce to yanzu na naɗa ku ku zamanto na ƙibaina kamar yadda annabi Musa ke da naƙibai guda goma sha biyu wala karka zala misa ga bani Isra'ila aw ba asna minhu musnai ashara naqiban annabi Musa yana da naƙibai guda goma sha biyu annabi ya ce to kuma ku zama naqibai na idan kun koma Madina ma'ana ku zama wakilai ku zama masu isar da wannan sako kafin kuma a ci gaba suna zuwa sai suka ce wa manzo Allah amma muna so a taimaka a turo mana wani daga cikin sahabbai ya riga koyar da mu musulunci ya koyar da mu alqur'ani manzo Allah sai tura musu Mus'ab ibn Umair al-Muqri lokacin kafin ya je sunansa Mus'ab ibn Umair amma da ya koma Madina ya je yana koya musu Qur'ani sai aka sa masa al-Muqri ma'ana mai karatun al-Qur'ani to ya je yana koyar da su Qur'ani yana koyar da su musulunci sai ya samu wani babba daga cikin su ana kiransa As'ad ibn Zurara sai musulunta to sai ya ƙara samun ƙarfi to akwai Sa'ad ibn Mu'adh sadu bin mu'azin yana nan kamar sayyidina abubakar ne a cikin muhajirun saboda haka sadu bin mu'azin sai shi bai musulunta ba lokacin ya zo ya tarar da as'ad as'ad ibn zurara da kuma musab ibn umairi ya ce me yake faruwa yana tsawa yana riƙe da takobi kuma ba zai iya taɓa su ba musab ya ce da za ka zauna sai mu tattauna da kai in ka ji abun na karɓa ne ka karɓa in ba na karɓa ba ne ka kyale mana abun mu to ya zo ya zauna ya saurari bayanin musulunci a wajensa ya yi imani ya je gaggawa sauran mutanensa suka yi imani sai aka samu mutanen madina suke ta musulunta to da aka dawo shekarar da ta sake zagayowa mutum saba'in suka zo suka musulunta a wajen manzan Allah a cikin su hadda mata biyu akwai nasibatu bintu ka'abin ummu ammara akwai kuma asma bintu amri Allah ba mu albarkarsu maza saba'in mata biyu an samu saba'in da nawa kenan ga can kuma sha biyu an samu nawa tamanin da hudu to su suka fara musulunta suka koma suka ci gaba da aiki a madina to su ausu su ne ausu da khazarat to sai aka samu suka yi ta musulunta kafin ma manzo Allah ya koma madina mafi yawa sun musulunta sai gidaje bai fi guda uku ba su ma suna jira annabin ne ya zo da kansa suke so su musulunta a wajen manzon Allah manzo Allah yana komawa kuwa suka tattauna da manzala suka musulunta shi kenan manzala ya sa musu ansar to sai ya zama waccan tsohuwar gaba ta shekara ɗari da ashirin wacce ake kakkashe mutane tsakani annabi yana zuwa kawai sai ya ɗinke tsakani sai suka zama to ƴan uwan juna to wannan aya da muke karantawa yanzu ya ayyuhal ladina amanu in tudihu fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina ta sauka ne akan Shat ibn Qais al-Yahudi wanda ya so ya dawo da wannan gaban shi ne Allah yake ja musu a ya ayyu halladina amanu kuma duk inda kaje ya ayyu halladina amanu ana magana ne da mutanen Madina domin maganar imani kawai ake an wuce ya ayyu hannasu zaman Makka an shigo ya ayyu halladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani in tudi u fariqan min alladina utul kitaba in fa kuka yi biyayya wa waɗansu daga cikin waɗanda aka ba mu littafi ku sani yardukum ba da imanikum kafiri za su juyar da ku fa bayan da kun yi imani ku zama kafirai kamar da saboda haka ku rabu da sha'anin su ba sa kaunan ku ne sun ga Allah ya hada ko je ɗaya ne bakin ciki ya dame su to kar ku yadda su raba ku da Allah kar ku yadda su raba ku da manzon Allah to da annabi ya fito ya musu wannan magana sai suka sake makaman su aka sake hadewa aka zamanto abu ɗaya aka dunkule aka zama sabon manzon Allah gaba ɗaya Allah ba mu albarkarsu to waɗannan su ne mutanen Madina wanda kuma ko yanzu idan ka shiga madina za ka ga yanayin mutanen madina daban ne da yanayin mutanen maka har yanzu suna matukar ƙaunar baƙi mala suna cewa wa antum duyufur rasul ai ku baƙin manzan Allah ne suna jin suna jin manzan Allah ne suna jin annabin nan da gaske su ajiye ku suna cewa ai nan makwancin annabi ne wa haza sun rika ce maka haza muhajirur rasul wannan wajen hijiran annabi ne ai nan makwancin manzan Allah ne annabi yana nan haka za su ta alfahari da annabi Muhammad kuma yadda suke son annabin suka karbi annabin a wancan lokacin har yanzu idan bakin annabi sun je suna son annabi kuma ba za ka je wani waje a matsayin ka na musulmi mai son annabi ka ji ka ji daɗi kamar Madina ba sai dai in baka son annabi in ka je sai ka ji ba inda kake so kuma shi yasa shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya zamanto jagora wajen soyayyar annabi shi ya faɗa ya ce fa ma lazza aifi fi siwa arzi ɗaibace biha shakku ghairil alamin da dafiru yace ni ba na jin dadin rayuwata in ba na gani a madinan annabi ba sai na ji ne a madina nake jira a ware amma duk inda nake ina jina kaman a prison nake in ji shi Ibrahim sai na je madina sai in ji yanzu na zama dan gida ko a barqun bada na hawal marabi yalmau faham nimra'an iz yalmau al barqu yadmau lama ta biwanin wai kai sababatan waraka raqa dam in sa'atal hayy tajau tuzakkiru ayyama sibawa ya kad madat ولم يبقل إلا لوءة وتوجو يتي سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرقية يرقع شو براين يتي قاتم مدينة محط رحال وجن دا أكي سوكي سردي كما خرقية يرقع آغاتا دا كريانا دا كيكي تيوانا إنا جيسي عدد إنشيني كون محط رحال فيه خرقية يرقع idan na je na sauka kawai duk abin da ya kare sai a dora duk abin da ya karya sai a dora saboda na zo wajen mai dorawa shine manzon Allah muhaddir yalin fi kharqi irqu diyaru habibillahi wa wa aminuhu diyarun biha tulfar marafiqu ajmau har zuwa ƙarshen da shi yake waɗi manzon Allah tsoraka Madina babu inda ya kai Madina daraja duk da an san cewa hadisi ya tabbatar Makka ta bi amma ko a wajen Maliku da sauran waɗansu Malikawa Madina ta bi Makka musamman wajen Shehu Ibrahim kansa Madina ta bi Makka zaka ji yana faɗi a yake cewa a yake cewa zamanu rasulillahi khairu zamani wa taibatu khairil kalki khairu makani yace taiban manzon Allah ta bi ko ina a duniya to annabi ne a wajen annabi ne a kwance a wajen saboda ka babu inda za ka je ka ji ka je waje mai nutsuwa daga nan sai dai aljanna in dai ka bar madina ba inda yake da daɗi wallahi sai dai aljanna sai dai aljanna aljannan ma ka yi sa'a ka samu annabi a can kara bar ka gaya ka shiga aljanna kai kaɗai babu annabi ai ka samu matsala Allah ka samu aljanna amma kuma akwai matsala ce ai aljanna kam ka ganka ga ka ga manzon Allah ko tun da dalilai da yawa suna sa mutum ya kasance tare da annabi a aljanna annabi ya ce aulan nasu bi yawmal qiyamati aktsarukum alayya salatin annabi ya ce wanda yake so ya gani gani gashi a aljanna ya yawaita mu salati a duniya a ce an ba mu kofar da za mu bi sannan annabi ya faɗa akan abun da muke kai na maganar marayu din nan annabi ya ce wanda yake so mu shiga aljanna tare ya rika taimakon marayu tare za mu shiga aljanna to wanda ya shiga aljanna tare da annabi in ka shiga kai kadai MT da Allah wa ya fi jin daɗi baka san cewa baka san cewa annabi ya fi aljanna daɗi ba eh an aljanna ai annabi ya fi aljanna daɗi mala an ba dan aljanna ba ai da in ba dan annabi ba na'am to saboda haka wannan wuri madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wurin da duk mai ƙaunar manzo Allah yake so ya ga kullum yana wurin to Allah ka azurta mu da zuwa alfarma annabi to shine Allah ya faɗi wannan aya in tudiu alladhina in tudiu barikan min alladhina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin ubangiji yace wa kaifa takfuruna yaya za a yi kuma ku kafurce wa kaifa takfuruna ya za a yi ku kafurce sannan bayan kun yi imani ya za a yi ku zage zama kafurai wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu ana karanta muku ƙur'ani ga annabi a cikinku to ta yana za ku zama kafirai kuma Allah yana zargin su anan wa kaifa wannan istifhami ne taubiki wato na zargi yaya za a yi ku kafurce wa kaifa takfuruna ya za ku sake zama kafirai wa antum wa antum tutla alaikum ko ayatul lahi alhali ana karanta muku ayoyin Allah bayan ana karanta muku alqur'ani ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasulu annabi yana cikin ku yanzu duk girman annabi nan bai kai ku kalle shi ba sai ku kafirce wa man yatasim billahi duk wanda ya riko da igiyar Allah tabaraka wa ta'ala to faqad hudiya ila siratin mustaqim haqiqa lalle ya samu shiriya zuwa gan kan hanya wacce take madaidaiciya ga annabi to bai kamata ku yi gaba ba kuma kaga ai da suka gane annabin yana cikinsu da annabin ya zo bayan sun tada wannan rikici annabi yana yin magana kawai suka janye makaman ko ba ka kai ba wannan shine samina wa bana kenan kuma duk wanda yake da rabo dama da fuskar annabi kawai in mutum ya gani to ya ga fuskar da babu yadda za yi wasa da ita babu yadda za yi wasa da ita fuskar annabi kawai saboda fuska ce ta gaskiya duk wanda ya ganta bai ga fuskar ƙarya ba saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa wa man ya'tasim billahi duk wanda ya yi riko da Allah tabaraka wa ta'ala faqad hudiya haƙiƙa ya samu shirya ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya Allah ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya ita ce hanyar manzon Allah e ita ce hanyar annabi shi yasa Allah ma yake gaya manzon Allah wa innaka latadi ila siratin mustaqim don ka gane hanyar ta annabi ce in kana so ka samu tsira kana so wannan addu'ar nan da kake yi kullum sau goma sha bakwai duk musulmi kullum idan gari ya waye sai ya roƙi Allah Allah ya shiryar da shi kan ihdinas siratal mustaqima sau goma sha bakwai domin sallolin mu guda biyar raka goma sha bakwai daga duk raka kuma sai an yi fatiha duk fatiha kuma sai ka samu ihdinas siratal mustaqima Allah shiryar da mu kan hanya madaidaiciya hanyar waye hanyar manzan Allah ya aka yi ta zama hanyar manzo Allah Allah ne ya faɗa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai din nan dai annabin Allah wa innaka cewa kai annabi ka san matsayin manzo Allah ne ba wa annaka ba wa innaka domin a ka'idar larabci akwai inna akwai anna to duk inda ka ji an yi amfani da inna a larabci maganar ta fi ƙarfi fiye da anna shi yasa duk inda Allah zai yi magana in akan manzon Allah ne ba da anna yake magana ba da inna yake magana yasin wal qur'ani lakim innaka laminal mursalina tilka ayatullah natluha alayka bilaki wa innaka laminal mursalina sannan wa innaka latulqal qur'ana min laduna kimin alim innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka la ala khuluqin azim eh duk annabi kenan inna ne kawai banda annaka sai Allah ya ce masa to wa innaka cewa kai ya rasulullahi la tahdi wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim kan miƙaƙƙiyar hanya kamar yadda Allah ya faɗa a nan duk wanda ya riƙe Allah to in Allah ya ce a riƙe Allah wa yake nema a riƙe annabi Muhammadu annabi Muhammadu domin shi ya nuna ma Allah to ka riƙe manzon Allah shi yasa Allah ya ce a nan wa antum tutla alaikum ayatullahi yaya za a yi ku zama kafirai bayan ana karanta muku ayoyin Allah to waye mai karanta ayoyin waye ne mai karanta musu ayoyin ba manzo Allah bane ai shi ne mai karanta mana ayoyi mu ma annabi ne ya karanta mana a wajen wa aka ji qur'ani ne ba wajen manzo Allah bane la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ba daga bakin annabi aka ji qur'ani ba to ashe Allah da yake magana nan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatul lahi ya za ku zama kafire bayan ana karanta muku ayoyin Allah waye mai karanta ayoyin manzon Allah ne sannan Allah ya ƙara fito da abun fili yace wa fikum rasulu yace wa fikum rasulu kuma alhali annabin yana cikin ku to da Allah ya faɗi wannan duka kai baka gane da annabi yake ba yace wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da Allah to wa Allah yake nuna maka in ka gane annabi ne an baka gane ba kuma to riko Allah in zai riko Allah zai rubu ba annabi ne? Eh? Fa innaka babu lahi ayyumri in ataka min ghairika la yadkhulu. Wani mawaƙi yake cewa kai ne kofar Allah duk wanda bai zo ta kofar ba ba zai shiga wajen Allah ba in bai zo wajen manzon Allah ba. To shine Allah ce faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya rike manzon Allah duk wanda ya rike manzon Allah to ya samu tsira domin shine mai shiryarwa mai ɗora mutane kan hanya idan an rike manzan Allah Allah ba mu riko riko da annabi na
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu har yanzu da ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi in jin tsoron Allah kuma yanda ya cancanta a ji tsoron Allah yadda ya cancanta bi an yuqa fala yu'sa ma'anansa ayi wa Allah biyayya kara saba wa Allah wa yushkaru fala yukfar a gode wa Allah kara kafirce masa wa yushkaru fala yunsa a ambaci Allah kara manta da Allah sabai sai suka tambaya ya rasulullahi wa mai yuqawi ala hada wa zai iya kuma ji tsoron Allah yanda ya cancanta tunda Allah ya ce ji tsoron sa yadda ya cancanta da yadda ya fi cancanta da wa zai iya jin tsoron Allah ya rasulullah yadda Allah yake so to sai Allah ya saukar da fattaqullaha masadatu ku ji tsoron Allah gurgudon yadda za ku iya man ittaqallaha masada faqad ittaqallaha haqqa tuqati wasu malamai suka ce a'a ayan tana aiki duk wanda ya ji tsoron Allah gurgudon yadda zai iya to ya ji tsoron Allah yanda ya cancanta ya ji tsoron Allah a wajensa haka tukati wala ta mutunna ubangiji ya ce kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna musulmi duk abin da zaka yi kai kokari ka roki Allah Allah ya daura ka kana mai kana musulmi Allah ya daura ka kana mai imani Allah ka dauki rayukan mu muna masu imani albarkan manzon Allah tsoraka mutuwa mutum yana musulmi shine ma'anansa anan mutuwa da imani abin da yake kawo mutuwa da imani kuma shine al'amalus salihati wato ayyuka na gari ayyuka na gari duk inda aka ganka a ganka cikin aikin alheri duk inda aka ganka a ganka cikin aikin alheri shine zai kawo ma cikawa da imani aikin alheri yawan ibada zama da bayin Allah lafiya wannan shine zai baka arzikin tafiya da imani kuma mun sani duk wanda ya mutu da imani mu- wato kadan dan aljanna ne kadan dan aljanna ne duk wanda ya mutu da imani kadan dan aljanna ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yake cewa yake cewa man kana akiru kalamihi la ilaha illa lahu dakhala aljanna duk wanda ƙarshen maganar sai ya zama la ilaha illa lahu in ji annabi dan aljanna ne in dai mutum ya mutu da la ilaha illa lahu dan aljanna ne shi yasa ake so a saba da la ilaha illa lahu kafin mutuwa ta zo duk lokacin da mutum ya saba da la ilaha illa lahu kafin mutuwa to da alfarman manzon Allah ran da ya zo komawa ga Allah saboda amana irin na la ilaha illa lahu sai ta dawo bakinsa za ta dawo sai kaga wani ya dade baya magana yana jinya ran da zai koma ga Allah sai ya faɗi la ilaha illallah saboda kowa ya tafi yana murna to a saba da ita yana daga cikin hikima na riko da ɗariƙun bayin Allah waliyan Allah sufaye hikimar su dama a tafi da imani a tafi da imani hanyar tafiya da imani kuma a saba da aikin alheri lokacin da ake da lafiya shi yasa kake ganin duk wanda yake ɗariƙa ya zamanto ya saba da yawan la'ila illallah saboda ƙoƙarin neman cikawa da la'ila illallah shi ne dalili yawaita yinta yana kawo samun arzikinta in an zo mutuwa saboda ka a rike kwarai da gaske a yi ta yawaita yin la'ila illallah saboda samu a cika da imani ita wannan aya tana ƙara nuna mana matsayin masu jin tsoron Allah ne ya yi wallazi na amanu taƙwallah haka tikati ya koran daukar imani sharaɗi ne sai an yi imani ake jin tsoron Allah da Allah ya ce ya yi allazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sannan Allah ya ce ita ƙulla ku ji tsoron Allah kenan ba a jin tsoron Allah sarari sai da imani shi yasa a wata ayar Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku haɗa kai da waɗanda suke masu gaskiya to Allah ya samu daga ciki na'am
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
نعم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Ubangiji tabaraka ta'ala har yanzu dai yana magana akan waɗannan mutane na Madina wato Ausu da Khazraj yace ya ayyuhal wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah jami'an baki ɗayanku idan an ce igiyar Allah malamai sun ba shi fassarori da yawa wasu sun ce addinin Allah waɗansu sun ce alƙur'ani waɗansu sun ce imani waɗansu sun ce eh, annabi an dai ba da fassarori mabambanta daban-daban ala ayi halin dai a yi riko da Allah wa ta simu bi hablillahi jami'an ku yi riko da lamarin Allah gaba ɗayanku ku zama na Allah dukkanku hablullahi aljama'a wato ku yi riko da Allah ku zamanto kun dunkule waje ɗaya wala tafarraqu kar ku rarrabu ai la ta tafarraqu ba'da al-islami kar ku rarrabu bayan kun shiga musulunci idan an rarrabu lokacin da ba a musulunci wannan dama babu mamaki amma yayin da aka dunkule aka zamanto musulmi to a haɗu wuri ɗaya inji Allah tabaraka wa ta'ala waskuru ni'matallahi Allah ya ce ku tin- ku tuna ni'imar Allah akan ku alaikum akan ku ya ma'asharal ausu wal khazraj ku tuna ni'imar da Allah ya muku ku ausu da khazarat iz kuntum a'da'an lokacin da kuke abokanan gaba ɗazu ba mun faɗi ba cewa su maƙiyan juna ne suna gaba da juna ko shekara nawa suna yaƙi tsakanin su ɗari da ashirin shine Allah yake ce musu ku dunkule waje ɗaya ku ku tuna da fa yadda kuke gaba inji Allah fa allafa baina qulubikum Allah tabaraka wa ta'ala ya hada zukatan ku waje daya ya zamanto kun dungule kun zama abu daya fa asbatum bi ni'matihi ikhwana kuka kasance kun zamanto yan uwan juna kun kasance yan uwan juna fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kun kasance kuna gabar shiga wuta domin duk wanda ya mutu yana kafiri ai wuta zai tafi ko to suna gab da fadawa wuta fa an gaza kun minha annabi ya zo ku fito da ku daga shiga wuta saboda da kun mutu kuna wannan hali na kafirci da wuta za ku shiga inji Allah to annabi ya zo fitar da ku kazalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatadun don ku zamanto kun samu shirya wannan aya wata aya ce muhimmiya a cikin al'umman musulmi wanda take kira da haɗa kai banda rabuwa rabuwa a musulunci haramun ne al-ikhtilaf jaiz wal iftiraq haramun sabani ya halatta amma rabuwa haramun ne sabani shine sabanin fahimta yanzu ko nan karatun da muke yi dinnan idan an gama cikin abubuwan da aka faɗa akwai wanda wancan fahimtansa zai zama daban da fahimtar wannan wannan al'ada tana faruwa to wannan babu laifi a cikinsa shi yasa muke ganin akwai malamai waɗanda suke masu mazhabobi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba sabani ne na faɗa ba sabanin fahimta ne wani ya ce maka shi yana ganin idan za a yi tafiya a yi azumi wani kuma ya ce a sha ruwa ya fi kaga kamar an yi sabani kowa yana da dalili wanda ya ce idan an yi tafiya a sha ruwa ya ce ai Allah ya gaya mana yuridu lahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ku da sauki baya son ku da tsanani saboda haka ku sha ruwa kawai wanda kuma ya ce a sha ruwa a abun nan ai azumi ya bi ya ce a Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum ai ku yi azumi ya bi muku alheri kaga wannan ai sabanin fahimta ne halal ne a musulunci amma rarrabuwa wancan ya ja ya ce wancan ƙarya yake yi wannan ya ja ya ce wannan ƙarya yake yi in wancan bai dawo wajena ba addininsa ƙarya ne ni ma in wannan bai dawo wajena ba addini na ƙarya ne to wannan shine haramun a musulunci wanda a yau shi ya cuci al'ummar musulmi sai kaga mutane sun rarrabu abun da ya raba su wallahi bai wuce mustahabbi ba amma kaga ana ta rabuwa har musulmi ya ce wa musulmi kafiri wannan fitinan kuma bata fara mana ba sai nan 70 aka fara har yanzu ka ji musulmi yana tambaya wai wannan masallacin namu ne dan Allah jama'a fitina bata shigo wa mutane ba yanzu shekara arba'in da ya wuce zuwa shekara hamsin baka da buƙatar tambayan wannan masallacin nawaye duk masallaci masallacin musulmi ne amma da wata fitina ta shigo mana na kafurta musulmi din nan mai rubutun sha kafiri ne mai ɗaura laya kafiri ne mai taron suna kafiri ne mai addu'an uku kafiri ne mai yin ɗariƙa kafiri ne wannan duka ba ya shigo mana ba? da Allah rubutun sha ya kai mustahabi ne? bai kai ba amma ka ji wai musulmi ya ce wa musulmi kafiri har ma wani ya ce kar mu bi waɗannan sallah ba musulmi ba ne wai mai sallah ba musulmi ba ne to ina abin ma sai baka dariya mai sallah ko ba musulmi ba to me yake yi dungure yake yi ko kuma exercise mai sallah ko ba musulmi ba wannan shi ya cuce mu saboda haka haramun ne rabuwa a musulunci kuma rabuwan shi ya kawo musulmi suka zama ba su da karfi dama ubangiji ya ce adiullah wa adiur rasul wa la tanaza'u fa tafshalu wa tazhaba rihukum Allah ce ku bi Allah ku bi manzon Allah kar ku zama kuna jayayya ku zo ku watse karfin ku ya kare inji Allah yanzu ina karfin yake to haramun ne rabuwa Allah ka gyara mana kuma da gangan aka kawo wannan abu jahilai kuma suka ɗoru a kai in ba haka ba babu yadda za a ce ma wai mai sallah kafiri ne kuma ka yadda kana da hankali mai yin la ilaha illallah a ce ma kafiri ne mahaddacin alqur'ani a ce ma kafiri ne mai yawan la ilaha illallah ma wanda ma yafi kai la ilaha illallah yanzu mai yin la ilaha illallah dan dariƙa da yake la ilaha illallah da Allah shi mai sunansa ba dan la ilaha ke cemar ba saboda tsabar yawan la ilaha illallah shi yanzu ba dan mamansa da babansa bane ma dan la ilaha illallah ne ko ba ka ke gawa yan dariƙa ba to wai wanda ake ce mar dan la'ila yanzu kuma ya zama kafiri to da wace kalmar za a shiga musulunci yanzu dan dariƙan da yake la'ila illa in an ce masa kafiri me ya faɗa ya zo ya musuluntar da shi da wace kalma zai musulunta wace kalma ce take mai da kafiri musulmi to ɗan ɗariƙa ɗan ɗariƙa mai yin tijjaniya a rana kullum sai ya yi ɗari uku da Allah ɗari uku bai mai da kai musulmi ba sai ta ɗan sunna ɗan sunnan zamani ƙwaya ɗaya ita za ta mai da kai musulmi wannan wani irin wasa da hankali ne da Allah kowa ya tsaya a matsayinsa yawa kar ka je kaka yi jifa har ta wuce ta je ta samu inda ba a so a samu Allah samu dace to wannan a takaice kenan muna fata Allah mana jagora so insha Allah aya ce ce take da darussa da yawa amma za mu takaita haka saboda akwai nasiha na maza mata su yi mazaje biyayya domin na ga maza har sun fara turo mun rabbi cewa jiya ya kamata in yi kuma ban yi ba to ko suna tunanin matan sun dan turo sako ne ya iso su ko maza ba su turo ba to insha Allah a takaice a gurguje kafin mu yi nasihar mu ta yau muna ƙara tunatar da 'yan uwa wannan asusu da muka kafa saboda tallafawa marayu a alhamdulillah jama'a da yawa suna ta turo sako cewa lallai su ma suna ciki dumu-dumu wasu sun yi waya wasu kuma sun turo to za mu nanata namban wayar da za a tuntube mu saboda a saka a cikin wannan kwamiti saboda wannan aikin alkhairi namban wayar ita ce 070 30 41 3431 070 30413431 duk wanda yake son shiga wannan kwamiti da kuma tambaya akan abin da ya shafi lamari na addini zai iya turowa ta wannan namba insha Allah gurgurdon fahimta sai a amsa masa abin da aka gane muna fata Allah ya saka waɗanda suka bada kansu da alheri akwai waɗanda sun bada sunayensu akwai kuma waɗanda sun turo text saboda haka duk za a sa sunayensu kuma za a na updating kuma muna ƙara nanatawa cewa duk wanda zai turo sunansa ya turo sunansa da namban wayansa idan yana whatsapp ya rubuta cewa yana whatsapp da kuma address dinsa wannan kwamiti na marayu kenan akwai kuma kwamiti na tafsiri wanda ake ɗaukar nauyi a sa a gidan rediyo wanda waɗannan kwamiti na tafsiri su suka ɗauki nauyi saboda haka akwai waɗanda su ma sun ce a sa su a cikin wannan kwamiti shi kuma ana buƙatar naira dubu biyar ne a wajen kowa daga nan zuwa bari idan Allah ya kai mu saboda a ci gaba da sa wannan karatu a gidan rediyo ba ma bukata ya yanke saboda haka duk wanda ya ji sai ya yi kokari ya sa kansa in zai iya duka biyu ya yi in kuma zai iya ɗaya ya yi ɗaya Allah ya karba gaba ɗaya saboda haka kowa ya yi kokari wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna a irin wannan aikin alheri ake tsere tsere Allah ba mu ikon yi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma insha Allah za mu ba da account number na kwamiti na marayu kamar yadda muka bayar jiya sannan kuma za mu bayar da na kwamitin tafsiri kai tsaye wanda yake bukatan yin magana da kwamitin tafsiri za mu ba da account number za kuma mu ba da number waya wanda za a tuntube su saboda shiga wannan shani Allah taimake mu a gurguje nasihar mu ta yau haƙƙin mazaje akan matansu haƙoƙin suna da yawa na farko ana so mace ta yi wa mijinta biyayya a kowane irin hali in dai ba umarni da sabon Allah ya mata ba to dole ta masa biyayya a gurguje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yake cewa su mata haƙƙun zauji ala zaujatihi haƙƙin miji akan mata yace Allah tamna'uhu nafsaha karda kada ita mata ta hana mijinta kanta lokacin da yake bukatarta abu na farko kenan walau kana ala zari fatabit ko da a kan ragumi yake ya neme ta to kar ta ƙi abu na farko kenan wa Allah ta suma yauman wahidan illa bi iznihi illa li faridatin ba ya da mace ko azumi ta yi ba in dai na nafila ne sai in ya yadda sai dai azumin farilla na ramadan wannan kam ko ya yadda ko bai yadda ba an yadda masa Allah ya ce ayi amma na nafila sai ya yadda sannan idan ta ce za ta yi fa in fa'alat asimat walam tuqbal minha in ji manzon Allah ko da kuwa ta yi azumin Allah bai karba ba sannan kuma ta yi laifi da haka ba za ta yi ba saboda girman miji a wajen mata sannan wa Allah tuqda min baitiha shay'an illa bi izini kar ta yi kyauta da wani abu na gidansa sai da izininsa ko abinci ko sira ko dai mai a gidan kar ta bayar sai in ya yadda idan ta ɗauki abunsa ta bayar bai sani ba fa in fa'alat kana lahul ajru wa alaiha alwizru in ta bayar shi yana da lada ita kuma tana da zunubi saboda ba kayanta bane sai da izininsa wa Allah ta kurje min baiti illa bi izini kar mata ta fita a gida sai da izinin miji fa in fa'alat la'ana Allah wa mala'ikatuhu al-ghadab hatta tatuba aw tarjiya wa in kana zaliman idan mace ta fita a gidan miji ba tare da yaddan miji ba to Allah da mala'iku da kuma wato Allah da mala'iku suna tsine mata har sai ta dawo ko da mijin nata azzalimi ne to in ta fita babu izini Allah zai tsine mata mala'iku suna tsine mata har ta je ta dawo a cikin tsinuwan Allah take tafiya to mata su kiyaye wannan kwarai da gaske sannan sannan har yanzu kuma mata haƙoƙin da ke kansu da yake yana da yawa idan Allah ya sa mutum yana da mata Allah ya azurta shi da mata ta gari kamar yadda muka faɗa baya kiyaye haƙƙinta mace ta kirki a wajen miji ita ce wanda manzo Allah yake faɗin kamar haka dan matan su kiyaye annabi yake mace ta kirki a wajen miji yake cewa na farko man nazara man nazara ilaiha khairun nisa'i man nazarat ilaiha man nazarta ilaiha sarratka matan kirki ita ce wanda in ka kalle ta kawai sai ta saka farin ciki kana Allah Allah maka dawo gida akwai wanda za ka ga ko a kasuwa ne yana sauri zai koma gida har ma ka ji ana ce mar kai wallahi kai mijin hajiya ne wallahi gaskiyar sa mijin hajiya ne tana dada da amarya ba zai dada da mata ya dawo gida su yi hira ba kai da sai magariba kake kule shago ka tsaya a masallaci a yi sallah wani ma ya ta nafilan da babu niyya saboda baya son komawa gida saboda in ya je ba zai ji dadin ta ba kuma laifinsa ne ya yi isha ya dan daura da hira ba zai koma ba sai ta yi bacci gidan ma tsoron shiga yake yi kamar yaro ya laifi ka san baya shiga gida sai an yi bacci to duk wanda baya daɗaɗawa gidansa baya shiga gida sai matarsa ta yi bacci to baya farin ciki da ita ne to matar kirki ita ce wanda idan annabi ya ce idan ka kalle ta kawai za ta saka murna mata ku rinka sa mazajen ku farin ciki kafin ya dawo ki kwalliya ki shafa turare ki duk abin da zaki dan in ya ganki yayi murna ya ji daɗi in ya sayo miki kayan kwalliya in bai sayo ba ma ki dan yi kokari ki saya dai sannan na biyu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai za a marta ha ba atka idan ka mata umarni duk abin da kace ta yi cikin gaggawa za ta yi sannan wai za gifta anha hafizat ka fi nafsiha wa malika idan baka nan kayi tafiya ko baka nan za ta kiyaye ma dukiyanka za ta kiyaye ma kanta ba za ta ballaga zanta da kanta ta zamanto kawai anyhow ko ina tana fita ba ba za ta yi haka ba inji manzon Allah so wannan haƙoƙi ne sannan yana daga cikin abin da ya kamata mace ta lura da shi yanayin tsaftan gida abu biyu yana iya kashe aure da wuri da ƙazanta da rashin iya girki in dai mace tana ƙazanta to rabuwanta da miji baya wahala in dai mijin yana da tsafta sannan idan kuma ba ta iya girki nan ma zai rika cin abinci a waje ba laifin kowa bane laifinta ne ki koyi girki mana balle zamani ya zo da ana koyarwa a rediyo ana da littafin koyon girki ki dan duba mana kina dan tirenin amma wata kawai tana nan buguzu yanda ka san wata 'yar tashe in ya shigo gidanta ba kulliya abincinta ba daɗi da Allah mai zai kawo shi gidan abin da zai kai shi gidan can ƙazanta nan ƙazanta can ƙazanta abinci ba daɗi me zai dawo da shi ya ƙure ce fa ne ya sayo wancan ya sayo wancan ya zo yana cin abincin yana tsumewa mata kuma suna so idan sun yi girki a yaba musu to bai yi daɗi ba ya za a yaba miki saboda haka mata su lura da girki su lura da tsafta wannan kaɗan ne daga cikin haƙoƙinsu yana da yawa kam sannan akwai maganar fita babu izini a kiyayi fita babu izini yanzu mata waya su ce a wallahi gelanta yana kan ƙofa kawai da ta tashi figa za ta yi ta fita wata kan ma yanzu gelen a kan goshi yake yanzu da yawa mata yin za su je unguwa sai dai su zo samu mazajen sai sun gama shiri fa wallahi za ni unguwa zan je ni dubiya zan je kaza shi kuma da yake gashi nan kawai kayya kayya ne shi ma to a dawo lafiya tsabar bai damu da ita ba a dawo lafiya shi ke nan da tafi abunta ta je gidancan ta shiga gidancan sai ka ga mata duk an an santa duk inda ta shiga an santa yadda ka san wata mai sai da kaya saboda tsabar yawan yawo da yawan surutu sai yawan shiga gidan mutane wannan ba hali ne mai kyau ba Allah kiyaye lokaci yayi za mu tsaya nan Allah sa mu dace Allah ba mu lafiya da zama lafiya a in Allah ya kai mu gobe za a rufe wannan karatu karfe takwas da rabi insha Allah za a yi wannan karatu sannan jama'a duk wanda yake da buƙatar kawo sunansa zai yi kokari ya bada sunansa yau zuwa gobe domin gobe za mu rufe saboda haka duk wanda yake da niyya zai bada sunansa a shiga cikin wannan alheri muna fata kuma sai baɗi idan Allah ya kai mu za a zuwa dora in Allah ya yarda da albarkar manzon Allah saboda haka Allah ba mu sa Allah taimake mu to akwai masu buƙatar addu'o'i da yawa muna addu'a Allah biya muku bukatu masu damuwa Allah ya